بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau sha biyar ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da takwas wanda yi daidai da talatin ga watan jin dubu da ashirin da shida miladiya na majalisi na majalisar safe da muka saba muna karatu daga cikin littattafan zaure yau mu darasin hadisi da ilmukansa kitabul muwatta littafi na muwatta na imam malik malik ya ce babu ma ya hilli lirratul min imra'ati wa haid babu zai magana akan abin da ya halatta ga ga mutum namiji abin da ya halatta ma wato tare da matarsa a halin tana a halin tana haila قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها وبين الله كتوى يحيى ابن يحيى الليثي يابا محديثي daga Malik ibn Anas daga malaminsa Zaid ibn Aslam cewa wani mutumi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma yahillu li me ya halatta gare ni munimar ati ga matata wa hiya haidun tana haila فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال صلى الله عليه وسلم يتي لتشد عليها إزارها تدرمي قوغنتا دواتو مدورنتا زننتا ثم شأنك بها علاها سنكا إداما wato da abin da ke samanta sha'aninka da abin da ke samanta ya halatta gare ka wani hadisi kamar da za ku gani hadisi ne mursal malik yana ruwayan hadisin daga zaid ibn aslam zaid dan gidan al-aslam maula umar daqab umar bin khattab shi al-adawi ne maulahum dukan shi da babansa thiqat ne zaid ibn aslam daga cikin manyan tabi'ai yana ruwaya daga aisha yana ruwaya daga daga daga daga irsa abu hurairah da daga cikin manyan sigar tabi'in zan ce ba manyan tabi'ai ba amma da yawa daga cikin tabi'ai wanda suke kuma manya masu girman daraja sosai to nan sai yake cewa mazala ya faɗa kaga ba zai yi a karbi wannan ba shi yasa ga can an tsawo gani a ci tanwirul hawalikan yace qala ibnu abdul bar ibnu abdul bar ya faɗa la a'lamu ahadan rawa hadha musnadan bi hadha al-lafz ban san wani wanda ya ruwaito wannan da wannan lafazin ba litashudda alaiha izarha thumma sha'naka bi a'laha ban san wani wanda ya ruwaito shi da isnadin sa tare tare zuwa ga manzo Allah ba shine musnadan bi hadha lafzi da wannan lafzi da Malik ya kawo sai dai wato mursal din marasil ne ake ruwaitowa daga Zaid ibn Aslam wa ma'anahu sahihun thabit amma ma'anarsa ingantacce ne ya tabbata ya tabbata da gila ya tare hadisin ne daga Aisha ya tabbata daga hadisin Aisha ya ce as-sahih hadisin Aswad ibn Yazid an-Naqi daga daga daga Aisha sannan kuma ya tabbata kuma hadisin maimuna ya tabbata hadisin maimuna shi ma da wannan ma'anar cewa bazalla da shiriyarsa shi ne wato shiriyarsa ita ce wato namiji ya ya sanya matarsa ta sa a kurzugunta a ugunta ta sa zani wani zani haka wanda za ta zama ya sukarce tsakanin cibiyanta zuwa gwiwanta sannan kuma yana dama wato ya kusanci abin da yake samanta ya ji daɗi da abin da ke samanta wanda ya tabbata a hadisi قال وحدثني عن مالك يا أبو مالك بعد لاباري يا حد يا حديثا تردني لك مالك الربيع ابن أبي عبد الرحمن شن ربيع ابن أبي عبد الرحمن الرأي ثقاني أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله في ثوب واحد عائشة تنا وتكشن جدي هذا ما الله صلى الله عليه وسلم أتين تفاتها وأنها قد وصبت وصبة شديدة sai ga shi ta yi firgit wato ta yi wani wato tashi da sauri tashi mai tsanani cikin sauri haka shine wasbatan shadida alwusuf shine mutum ya yi tumbe ya wani abun da zike da sauri haka fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaki me yasa miki la'allaki nafisti ko dai wato haila ce ta zo يعني الحيضة فقال ستة نعم إيه سيتي شدي على على نفسك إزارك فكسامي ذنك ki daura a kugunki kuma udi ila mabda'iki sannan sai ki dawo zuwa wato makwancinki a wani hadisin malik yana rawaito shi daga rabi'a ibn abi abdurrahman ar-ra'i rabi'a malamin sa ne shi kuma yana ba da labari ya saki hadisin ya ce aisha ta kasance ya saki labarin wannan hadisi ana kira shi wato al-mu'annad ya ce anna aisha kuma shi bai da shi lokacin labarin ba ai an fahimci maganar bai da shi lokacin labarin ba wani ya gaya masa towa ya gaya mishi da ko ba a bai faɗa ba shi a cikin hadisin sannan kuma shi bai ba da hadisi daga aisha don haka wani hadisi hadisi ne wanda yake mursal shi kansa mun ne shi ma ibn abdullah yana cewa la a'lamu لم تختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث فأسرويتو موطأ بسي ساباني موجن سكن ونن حديثي وتابع أشهر الإسناد السبع ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة لسنبا ما كان دي رويتو ودى رواية إذن كانت أما عائشة ولا نبارك بها ويتفصيل معناه أما دي معناه سينا ينا سادوا من حديث أم سلمة وهو في صحيح وغيره حديث لكسن أبن أقصاب سني شيني أفادني لأم سلمة أنا كنت هذا مزالة أما يا بي sai ya ga ta yi firgit ta miƙe me ya faru ta ce abin da ya zo ta ce abin da ya zo magana sai ƙara jawo ta jikinsa saboda yana mata cewa wannan larura ce ta mata wanda ba za a zama ana ana wato a ji musu yankyani ba to da dai ma'anar je mai kyau ce kamar da malikin kawo amma kasancewa wani labarin kisan da aisha ya faru to wannan wasu daga cikin malamai su tattauna Ibn Abdulbar yana tashi bai sani ba take da in an sami dama sai mu sake dubawa mu ga ko yana da asali daga cikin hadisin Aisha bari mu ƙara shi waɗannan kawai sai mu tariki da zamu wa hadathani an Malik ya ya ba mu hadisi daga Malik ibn Anas an Nafi daga Nafi Nafi shine Nafi maula ibn Umar anna Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar wannan muna da Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud muna kuma da daga cikin fuqaha sab'a kenan muna kuma da Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar dan uwan Salim ne dan uwar dan uwan Salim ne dan gidan Abdullah dan Umar amma mahaifiyarsu da sai dai shi bai kai Salim shahara ilimi ba kuma bai kai shi wajen ba ta fatawa ba amma dai shi ma dai amtacce ne shi ma amtacce ne shi shine ne Nafi'u Maula ibn Umar ke riwaya daga shi Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يا أيكا عائشة يسألها هنا تنبيتها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض mutum zai iya jin dadin sa da matarsa tana cikin halin haila ya rungume ta fa qala ta tace da shudda izaraha ala asfaliha sai ta ce to ta daure zaninta a tsakiyanta kuma ya bashi ruha in sha sannan kuma sai ya ya wato rungume ta ji dadi da ita in ya ga dama wannan kaga hadisin shi wannan da isnad wannan isnadin ya tabbata kila duk shine dai abin da shi zai min aslim ne yake ruwaitowa amma bai faɗi isnadin labarin ba kila zai min aslim yana ruwaito wannan labarin ne daga Ubaydullah daga Aisha ko abin da ya kama da wannan wa hadathani an Malik ya ya ko ƙara bani hadisi daga Malik annahu balagahu cewa ya isan masa labari ya zo masa anna Salim bin Abdullah kusan malik baya ruwa daga salim kamar da na faɗa muku salim da su sa'id ibn musayyib duk malik baya ruwa daga wajen su saboda sun yi rasu da wuri haka shi baya ruwa daga wajen su tsakanin su galibi akwai irin su az-zuhri da makamantan irin da su ya hayyin sai da ansari da makamantan su annahu balaghahu anna salim ibn abdullah wa sulaiman ibn yasar wannan duka daga cikin manyan malaman madina su ila an al-ha'id an tambaye su kan mai haila hal yusibuha zawjuha idza ra'at to wannan maganar wata magana ce daban wannan abin da hadisan da suka mali ya kawo mana na Zaid bin Aslam na Aisha da kuma na Aisha ne wanda Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar ya aike ya aike ta a ciki kamar da kuka sani hadisin shi kuma ya tabbata hadisin Maimuna da hadisin Aisha duka ana faɗan cewa mace idan mun namiji zai ji daɗi da ita ta cin halin haila to sai ta sa wannan ba tsakiya tun daga kusurgun ta misali ta daure pad da suke sawa sannan kuma ta ma ƙara zani idan in auduga ne da ake tsammani zai iya yi likin to ta ta wannan to wannan me ya sanya me ya sanya wato a akwai tattauna na malamai akan cewa to shin wannan babi na ihtiyati babi ne na wato kawai sadalin zari'a ne ko ko haramun ne baki ɗaya ma ya je wannan wajen da sunan ce da ji daɗi kamar da aka sani akwai yanayi da wani lokaci da kan bayu musamman in ta daɗe tana yi ko ta samu larura macen da za ta iya je da shi ta iya ba tare da kuma an samu shiga ba amma kuma zai zama yana yana kara kainansa a wannan wajen a to wannan shi malamai suna tattauna dole yayin da take hailan nan ba shi haramun ne ya je ya yi kada ta yi tsakanin wato cibiyanta da kuma wannan ɗinta to wannan dai duka dai malamai sun tauna jimhurin malamai sun tafi akan akan wato wannan magana abinda shi wannan hadisin ya ya fa'idantar amma akwai daga cikin malamai ahna ko hanabila suna cewa mutum zai iya jin daɗinsa da mace tsakanin wato al'auranta da kuma cibiyanta ko da ba babu wani shamaki mutukar ba a samu shiga ba suka halatta mushi wannan suka ce wannan hadisan da suka zo ba ihtiyaban ba da zari'a an fahimci maganar su wannan ta daga cikin mafaridu mafaridu mazhabin hanabila daga cikin mazhabin hanabila su ne suka faɗi wannan su hanafiya suna halattawa da shafi'iyya tana ta halatta in dai akwai wani ha'il in ta sa wani abu to zai iya zuwa ya daɗin shi da ita a ko da tsakanin cibiyanta ne da al'auran nata da masu hanabila suna cewa a abinda aka hana kawai jawazin wato shi asalin jima'in aka hana shi amma ba an hana shi ne wa yaje wannan ba cewa da mazala yayi ta sa kaza ta sa kaza wannan ihtiyaban ne ihtiyaban shine wanda isar da lidari a wato saboda dai akai ƙololuwa wajen gewaye duk wani abin da zai iya jawowa ya cinkuɗa ka zuwa ga abin da zai zama kaya abin da ba daidai ba amma su malikiya malaman malikiya su aiki wannan hadisin malik da ya kawo wannan a tare da wannan hadisin da zai kawo duk ya kawo ne saboda ya hana ka bashi ya hana ka to amma dai da yawa daga magabata sun halatta cewa sun halatta mutum na iya jin daɗinsa da mata mutuƙar ya san zai iya kuɓuta ba tare da ya shiga ba zai iya kuma tawata da shi wannan shine mazhabin Imam Ahmad shine kuma ake abin da ake rufa daga Ikrima daga Abdullah da Shabi da kuma Isa bin Rahawiya abokin Imam Ahmad sabanin Abu Hanifa Malik da Shafi'i su kamar da muka faɗa su suna hadawa sai dai Shafi'iyya da Hanabi da Hanafiya su suna halatta in za ta sa wani wando ko wani abu haka da sauri to zai ji zai iya jin daɗin shi da ita bi ha'il bi wujudi ha'ilin su malikawa ga baki ɗaya wajen ne masu cewa ba kan maliki saboda kun san malik da yana da mazhabin sa akwai saddul lidariya shi yana da saddul lidariya to amma dai gaskiya akwai hadisi akwai hadisi da ya zo hadisin Hamad ibn Salama daga Anas ibn Ba daga Thabit al-Bunani daga Anas da kun san hadisin da yake cewa isna'u kullu shay'in illa nikah wala a wani hadisin yana cewa ku yi duk abin da kuke so ku yi da matayenku suna cikin hannun halin haida sai dai aure kawai aure wato shine shiga jima'i din to wannan kuma kaga tabbata yana taimakon mazhabin Imam Muhammad yana ƙara nuna cewa halin da aka yi hani ne ihtiyafa wasu da zari'a kuma na ga Ibn Abdul Bar ya faɗi wannan magana ya ce ashaddu li qat'i dhari'ati wal ihtiyaf inji Ibn Abdul Bar ce cewa da aka yi ta sanya ta daure wannan saboda wato a toshe kan fanna kuma Ibn Abdul Bar shi ma kamar ya bi ra'ayin Imam Muhammad akan wannan kuma shi ne abin da ake rawaitowa da su imam ibrahim an-nakhai su masruq min al-ajda su ibn abbas da daud da daud ibn ali wannan duk shine ra'ayin su cewa wannan duk an yi ne saboda sadda zariya amma yana da dama ya je ji dadin sa da matansa mutakar bai samu jima'i ba isna'u kullu shay'in illa nikah wannan game da wannan hadisin Anas bin Malik ya fa'idantar mana wannan ya halatta wannan shine magana fi inganci maza wasu imam Muhammad wannan shine magana da fi inganci a mace tana iya jin jin yadda mijinta daɗi da wani abin da yake ko da tsakankanin cinyoyinta ne amma dai matuƙar dai ba samu shiga ba matuƙar ba samu shiga ba to wannan babu laifi to sai hadisi na gaba shi ba mu karanta shi kawai mu huta وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض مالك يتي يا لاباري يا أبو مسا تيوا سالم بن عبد الله da سليمان بن يسار daga cikin manyan malaman Madina سئل عن الحائض an tambaye su kan bi haila hal yusibuha zawjuha idza ra'at al-ukhra qabla an tattasil shin ya halta mijinta ya zakke mata in ta yi tsarki ta ga tsarki ta ga wato alamar tsarki ko dai bushewan gaba ko kuma qasatul bayda wannan farin qasa din nan qabla an taghtasil amma kafin ta wanka fa qala suka ce da a a ta taghtasil sai ta yi wanka suka ce a sai ta yi wanka wannan shi ma akwai sabani tsakanin malamai akwai sabani tsakanin malamai jumhurin malamai wanda kuma shi ne ra'ayin da malik nan ya maimaita kuma ya ce kuma shi ne ra'ayin salim ibn abdullahi ibn umar shi ne ra'ayin suleiman ibn yasar daga cikin manyan fuqaha saba sun tafi akan cewa bai halitta azaki mu mace wasu tayi waka suna kafa hujja da faɗin Allah ta'ala fa idza tafaharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah tafaharna ay fa idza fa idza tasalna sai sun yi wanka a tafahur anan malamai suka fasara shi da wanka amma akwai wasu daga ciwo sai ba su da yawa amma a cikin malamai wanda suke halatta cewa a tafahur anan shine duk abin da shari'a take kira abuhur a tsahara wanda shine wanka wato abin da aka fi so amma idan ba aka rasa ya za a yi to tsarki na ruwa mutum ya ce ta tsarkake kanta daga daga wannan fakshiri an kiddama a cikin hadisi da ya zo da ya ta tsarkake kanta daga wannan jinin ruwan in abin da kawai za ta iya yi kenan shi ma in ta yi ya halatta in ta yi alula ya halatta in ko babu abin da ta yi alula kuma ta riga ta tsarki baki ɗaya mijinta na son ya zo ya zo ya zake mata in ta yi yamma ya halatta wannan wasu daga cikin malamai suke faɗa wannan magana ba shi ne ra'ayin jihuru ba saboda sun ce faɗan ala talafa za ta tsaharna tsafur ubangiji ce mata tsafur kuma a shari'a ba wai shi ne wanka kawai ba akwai alula akwai kuma taimama manzala ya ce wajen ila tibiyar arba مسجدا وطهورا مسجدا وطهورا مثلا kira al'ard ma ita ma tahur din sai suke cewa idan aka samu mutum ya ya ya inda ta wanke mahallin dami din wajen bigiran jinin ta wanke ko kuma daga baya yanayin jiki da sauran shi ya tsarkake ta wannan wannan kasarwar kasa ne ya tsarkake wurin ya zama babu jinin baki daya ba shi ba alamar shi to kuma gashi an zo ana rashin ruwa nan mijinta na neman ta ya bani hakuri kwana bakwai takwas misali yana kuma neman ta to shikenan wannan suke cewa tana da dama ko ta alula shikenan zan dai zai halatta zake mijinta mijinta ne kawai gari ta ko kuma ta je ta taimama wannan ra'ayin ra'ayi ne wanda kamar da na faɗa wasu daga cikin malamai sun ɗauka wannan shi ne ra'ayin Aba ibn Abi Rabah shine ra'ayin qatada bin da'amat as-sadusi shine ra'ayin daga cikin fuqaha wal amsar shine ra'ayin al-auza'i al-auza'i ya girbi imam malik kusan tsaran sa ne amma ya dan magirbi shi ya kuma girba shi rasuwa al-auza'i babban shine babban limamu sa a kasan sham babban ta babban faqihi ne sannan kuma wannan shine ra'ayin da ibn hazm al-zahiri ya zaba shine kuma ra'ayin da shafa albani in kun duba cikin ahkamun zakat ɗinsa shi ya zaba yana ganin a mace in aka rasa ya za a yi abin da za ta yi wanka kuma mijinta ne ma ya zake mata wannan babu laifi in ya zake mata haka bayan ta riga ta yi taimama ko ta yi alula ko kuma ta wanke bangaren jinin nata da wannan babu laifi mijinta zai iya zake mata haka wannan amfanin faɗin gino ire da wannan fatawoyin duk da al-mustahab shi ta yi wanka amma amfanin faɗin irin wannan saboda kai baka san yadda mutane ke rayuwa a wurare ba in ka dinka takurawa cewa sai an ta yin wanka da sauransu duk kana faɗa a lokacin da ake da yalwa ne da arziki wa ka je wani waje da babu yalwa babu arzikin to jama'a za su zauna haka ne ba ba su kwanciya da iyalansu sai an samu ruwa wani lokaci ruwa kuma ya zama kamar wani kamar wani wato wani bol kamar wani wani abin da yake in an shi wato in ma amfani da shi ake yi abin da yake ba sha ba ka kaga irin wannan ba za ka dinga kallafa wa mutane ba sai ka bar shari'a tunda shari'a zai ta akwai akwai mafita sai ka basu da mafitar su da zan tashi akan wannan wata hadisin Hamad bin Salama daga Thabit Thabit riwaya daga Anas isna'u kullu shay'in illa nikah a wata riwaya ma halal jima' ma halal jima' kaga wannan lafazin ya zo karara an nikah in ka ce an yi kinaya ce an yi sayan zance akwai lafazi da yake ce ma halal jima' eh to kaga wannan ya tabbatar cewa jima'i ake magana isna'u kullu shay'in illa jima' wannan shine ne maza Allah yake magana saboda haka kowace kowace gaba wacce ba a nan ake samun hailan ba wato shi gabanta kenan to ya halitta mutum ya ji daɗin shi da ita inda matan shi take haila a magana mafi inganci wanda wannan shine mazhabin su hanabila mazhabin kuma isa kamar rahawiya mazhabin wasu daga cikin tabi'ai yana su ikilma da su aka da su sha'abi amir bin sharahilu sha'abi da kuma a tauri ma a tauri wannan shine ra'ayinsa sai wurtu ba kam ne umdatul ahkam na abu muhammad abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi tuna cikin kitabul biyu ko bismillah an tashi hadisi na abu hurairah ko la talaqqaw ar-rukbana قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسروا الابل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخبها ردها وفاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا na hadisi an shiga cikin biyu an shiga cikin ciniki wahala ne da shi wani lokaci wallahi kuma a fikir yana daga cikin fikir wahala fa wasu da cikin malamai duk wanda bai ba iya biyu a wato ba ba karatu ba a kira shi fakihi wallahi yana da wahala sosai na'am hadisi daga Abu Huraira wani hadisi hadisi da Abdullahi da Umari yake rawaitowa daga Sa'id da hadisi da Al-Makburi daga daga Abu Huraira حديث اسناد حديث في عبيد الله العمري yake rawaitowa daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi daga Abu Hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqaw rukbana kar ku je wato ku je ku haɗu da mahaya wanda suka zo zuwa kasuwa za su zo sai da wani abu ku je ku je ku tare su su zuwa kasuwa ku sai abin da za ku sai Allah malam mun yi a ai akwai ma wasu abubuwan da zamu zamu zamu faɗa shi da ce muku ai hadisin yana da abubuwa da yawa ciki wala yabi' ba'dukum ala bai ba'd kar kuma sashin ku su yi su sayayya a cikin sayayyan sashi an samu wasu guda biyu rakana wata kara ba sun kusanci da sun kusanto da juna an fara kulla ciniki kawai kai ka je ka shiga kawai ka je ka bata cinikin ka wani abin da yake zaka ta riba wala tanajashu kar ku yi ciniki na annajish shi ne ku je ku dinga zuzu da ciniki ba don ku saya ba sai don ku je ku kawo rudi ga shi mai ciniki din shi ya ga alama to bari in sauri in saya kawai ba tare da ya yi ciniki ba abinda zai ya kamata ya je siya naira tamanin ku zai fita ya je siya ɗari da arba'in saboda ku kun lokaci za ku siya ɗari da hamsin to kaga ai ba daidai ne ba wala yabi'u hadirul libadin kar kuma wato wanda yake ɗan gari ɗan birni halartacce wanda yake a inance a birni ya ce zai sayar ma zai sayar ma bakauye hajansa idan bakauye din ya zo ya sayar da hajansa shi ya samu ribansa shi ma kuma zai sauka ma jama'a amma ba wai shi da ya san gari ba ya san bukatun bukatun da ake da shi ma wannan hajar shi ya je ya karɓa wannan kayan shi ya je ya sayar ma mutane ai da cuce suke nan wala tusiru al-ibla wal ghanama kada ku yi wato bai'ul musarrah bai'ul musarrah shine wato mutum ya je kada ku wato sanya ku tare nono na raƙumi da tumakai ajalin wasu kwanaki ku ba su wasu abubuwa yadda na inda nono su zai yawa in yayi yawa kuma sai ku je ku sai da sai da su a haka bai'ul musarrah kenan ke wala tasirrul ibla wal ghanama wanda ko man ibta'a duk wanda ku ya sayi irin wannan dabbar ya je ya gani wasu abubuwa aka ba ta ta yi bulbul haka ta yi na ta yi nono sai je duba bayan kwana biyu kawai sai ya ga abin ta ta tsani daga baya fa huwa bi khairun nazaraini to yana da dama wato guda biyu ya duba ya ga da a cikin wato ya duba duba guda biyu a cikin ra'ayi guda biyu wanne ya fi masa shine khairun nazaraini ba da an ya haluba ha bayan ya tatse ya ga me yake faruwa in dai in rabiya ha in ya je na san dabban amsaka ha to ya rike wa in saka ba in kuma ta ba ta wushi baya so radda ha to ya dawo da ita wa sa'an min tamr sai ya dawo da sa'i na dabino na abinci madadin abin da ya tatsa din abin da ya tatsa misali in koko ɗaya ya tatsa sai ya dawo da koko na abinci shi ba wa fi lafzin a wani lafazi wa huwa bil khiyari talatan yana da wato zaɓi ya zartar da zartar da cinikin ko kai ya zartar har tsawon kwana uku tsawon kwana uku ko da kuwa khiyarul majalisi ta kubuce ya kubuce masa to yanzu wata khiyarul majalisi ya dawo sabo tunda an cuce shi wannan hadisin yadda za ku ji shi a yanzu yana da yana da suwar na na wato na zamani a yanzu kaga abinda injiniya fara mutum ya je ya tare ya tare wasu mahaya da suka ba za su sayar da abubuwa a wannan zamani yanzu menene menene wato yanayin wannan dinsa suwar ɗinsa na zamani a suwar ɗinsa al-mu'asira yanzu ma ana iya yi ba ba ba ba da ba kai tsaye aka irin wannan ya zama haramu saboda kawai ka je ku je ku za su zo kasuwa ku je kawai ku tare su su yi wa kasuwa na shayi ba na amma ba da tare ba wanda wannan suna sai ka kauri haka sun za su haduwa Eh.
a ciya ta sai su kudu kudu kudu da a za ka sayar dan ka bayan shi ko za ka saya ka saya abin ka je kai ma ka sayar a dan ne amfani da shi A ta aiwatar da ba.
a duba gida ya Eh, wannan ba shi ne ba okay to alhamdulillah shi wannan ba shi ne ba shi waɗannan saboda kai kalma ka samu ta- tasiri na a market forces na ga
an fahimta yadda dai yana ga masu gidan mai suwa sukan yi a irin wannan aiki ba su ba- ba- ba san ina mata gidan mai aka ce suke yi shi dai yadda zaka je abinda dai ba a so da ba duk abinda zaka je haka nan gashi a ɗabi'a zai je inda zai je jama'a kuma shi mai sayarwa zai samu riba shi ma mai saye kuma zai sami abin da yake bukata ba tare da ya sha wahala ba kai kuma sai ka je ka je ka karɓa wannan abin ka riƙe abin in ka riƙe shi kuma sai ya zama sai ya zama wato a, ka ka sa mutane wata dalla to wannan ya zama haramun kuma wannan ya zama haramun saboda shi shi ciniki ba a yi shi dan da ciniki da bashi ba a yi shi dan adam dalla za mutane ba ba a yi shi dan adam dalla za mutane ba akwai daga ci asuwar din a a wasu daga cikin malamai suna sa wannan har a a babin mutum ya je ya ina son na duba mana a sai kuma wato wala ya bi'u hadirun libadin kada wato wanda yake halartacce dan birni ya je ya karɓa wani abu ya ce zai je ya sayar mashi wanda yake kauye din wannan an yi an kawo shi shi ma saboda wato a samu kiyaye yanayin munafasa ta adalci na kasuwa to yanzu wannan kaga abin an hana shi an hana shi ya je ya karɓi ya karɓi wani abu ya ce je sai mu ba kauye to ya magana dillanci ba dillanci a, wanda za su zama kamar agents ne haka ya su sayar da su sayar maka da haja ka ce gashi wannan in ka sai min da kazan nan to kana da kana da kuɗin agency ka na kaza Allah da ya ce wala yabi hadir libad eh kudin kamashin su wannan hadisin baya nuna baya nuna haramcin ah, akwai samsara ghairul adiya da ita haramta baya nuna haramcin wato dillanci wata- ta dabi'a na Ah, idan shi ba kauyen yana da ilimi ko yaya na kasuwa to amma saboda yanayin yunkuri na kai kawo tsakanin ba kauye kasuwa kauye kasuwa sai sa wani to wannan ya zama wato samsara ce adiya yana da ilmin mujmal da hawali suqi yana da wani ilimi a dunkule na yanayin ɗabi'an kasuwa amma shi wannan irin wajen nan da ake- a nan da magana yake magana shi shine wato wanda zai zo a ya karba abin ya san cewa ba kauye bai san halin kasuwancin ba shi kawai sai dan bashi dari masu dan gantani ya koma gida sannan kuma shi idan ya zo shi kuma sai ya zo kuma ya sa mutane dalla abu Allah to kaga yanzu wannan wannan samsara ce ghairu adila ghairu adiya wannan shine malamai ke cewa wannan bai bai bai halatta ba sannan daga ciki shi wannan abin da din da malamai ke kawowa wani abin da nake son tuna na al- electroniya da ake yi wani lokaci ta wannan ta ta internet um, yanzu kamar misali talakin rukuban wasu daga cikin malamai suna cewa yanzu kamar a mutum ya je ya sai ya sai tiket tiket kawai ɗaya na- na hawa tasi ko na hawa na shiga jirgi ko na jirgin ƙasa kusan ana yi a yi sai mutum ya je ya sai- ya sai ya sai na- na guda hamsin saboda shi na idan ya sai ya sai din kai kuma ka zo ka saya a wajen shi in kana zuwa sai su ce maka ai ya kare ai duk ya sun kare to yanzu ya za a yi sai da ka je wurin wannan ka siya da san sa ta sanin ake irin wannan irin matsalan kashi da sin nan ai masu wai sun sun sun ta haka sai ka je banki sai ka rasa komi sun sun don an shi kuɗin baki da sai a ce kana kowa wajen banki a ce da zai ka je wurin wa'ancan sun wasa maka gadda to wannan kaga wannan talakkarin kuma ne wanda wani nau'i ne na talakkar kuban wanda ba ba daidai ne ba tunda baka baka bar shi ya zo zuwa ga wata almusahlikun almusahlikun nihai ba asalin wanda yake shi shine mabukacin abu na baka baka bar shi ya zo ba sai ka taskace shi saboda kalma ka sami ka lalata abin nan
Akwai wani instant da ake yi, kamar za a yi wani event, ko kuma stadium tsakanin da ya competition, football match haka, da
su suna shirar da wani agent, ticket price.
da Ka gane? Sai to, muna da ticket guda dubu ɗaya. A nawa za ka siya? To dama asin ticket ɗin kaza kaza ne, a nawa za ka siya? Duka.
mm, sai su siyar masa shi kuma on behalf of them sai ya ɗora ribarsa sai ya da mutane su ga imanta ana yin wannan sai zo sai shi dan kasuwa wani zo ka sai mana wannan kai maka rika rika sai a wurinka yawa a wannan ya kaga kaga channel ne kawai na kasuwanci yawa shi yanzu abin da muke magana wasu daga cikin masu kuɗi sai su tafi su je su sayi su sayi wata hidima ko wasu hajoji wanda asali da inda sun bari zai iso ma asalin kasuwa ne sai ka je ka saye saboda kai kuma daga baya kai kuma ka ɗaura galla ga mutane Allah zai yi kuma irin da ke samu da lokaci na su kai za a bawa wanne ne a kan ruwa misali eh sai su za a da lokaci da shi kaɗai da ɗin ruwa na kofar su kira ya ka an yi wani da an yi su ne ya ne ga ma lokacin da ya ta fara shi da ne ga ma lokacin da ya ta fara shi da zai zai dinga manipulation da na farashi kuwa in in dai za su- in dai da ya je sarowa yi su suka ce shi kuma shi kaɗai za su ba
adam ka san kuma wasu haka haka suna yi suna yi misali misali yanzu misali sun ta abuja mata wasu yana shi an zama kuma da kuma da da da da kuka wani kuma da zai tafi da abin da aka yi da saboda haka saboda haka shi kuma ya jari hujja kuma saboda haka dun kaga ba abin da kuka wani kaga bai daidai da daidai ka- kaga bai daidai da ayar ta shari'a ba ita kayar shari'a cewa la talaqawur rukuba la talaqawur rukuba ne shine abinda suke magana mutum din ya zo ya ya wato ya je ya ya ma- ya sauri ya shiga gaban jama'a daga asalin kasuwa ya karbe ko dai wajen albaba'i ko wajen alhidimat da ana samu wannan akwai lokacin za a gani wajen wajen ba wajen hajoji bane wajen hidi- hidima ce sai sai a zama jin hidiman sai dai ta hanyar shi to kaga ya wuyanta ne baji kuma ai wannan shine abin da shi a shari'a nan ta take hanawa Ah, sai kuma ah, wala tusiru al-ibla wal qadam shi ma yana da suwar a- a a zamanin da na yanzu shine yanzu misali ta fuskan ta fuskan intanet haka ai yana ɓoye aibo ba sosai haka za ta fuskan abu su sai da motoci za ga wani lokaci mota ce za ka siya sai a sai a yi mata wani wani gyara a can sati daya za ka ga ta ta warware amma bayan sati daya kuma sai ka ta dawo da take mota misali ba ta su ma ana ya kawo da uyuba ai to ba da bace da kuma bayin musarra din su ma za ta an ji an bata ta cika sosai an mata allura an yi waye ga ga nono sai da kaje kaya ba ta kasai ta ta ta tsamu ta tsamu to masu motocin wasa suna da irin wannan wannan ko kuma daga ba su su yi wani dan manipulation su ce maka mota abu shawuya ba su ta canza barmajan barmajan shine wato su ta canza yanayin system code da waye da sauransu sai ka ka yi tsammanin da abin da kasa ya kasa ya ne ba wata shawuya ne yawa yawa sai saka kilo ɗaya kada ki san faɗa ai sai su manipulation kilometer da sauransu wanda shi ma kaga duk ba daidai ne ba ko kuma haja ce zaka saya a je a tashi a cikin snap snapchat ne eh ba snapchat ba snap ne suna abin da a ce wani wani abu ne snap haka suke dan sawa a ciki sai ya jar hoton snapchat eh snapchat kenan ko yawa eh yawa ko dan ba ma haka ka so ko ai ya ba ta ruwan eh da ba shi eh da ba shi ne wannan lafiya sai eh ne ce kumbura su ko kaga duk wannan duk wannan duk wannan ba ba daidai bane Allah ta'ala ya kyauta ina ganin kamar sai mu ai kamar mun da abin da za mu faɗa shi kuma wannan annadish shine uqudul muzayada shine wato mutum ya ta wani ya ta wani kare kare shi ma wannan a yanzu ana samun sa sai ga wasu internet haka sai ce wanda kai sauri ka saya kusa karewa sai wani ya zo ce na kara kaza wani ce ya kara kaza kai kuma da ka zo ka gani za maka yaci aka kama a kama ka to kai da Allah za ka kai makana to ba to gwamnati an ya kusa karewa kusa karewa to lokacin so to shi kenan zo gaskiya an baka fa baka fada baka bada kaza ba to fa zai kare akwai masu to kuma duk ƙarya da shi a cikin wani almuzayada almuzayada ce alwahabiyya babu ita duk wani ya daga cin abin da yake shi ma ya shiga annatish a shari'a shi sa ke deliver da option da option kana wurin a shi wannan yana kan daban shi annatish ai ƙari suke yi yake yi saboda kai ka je ka saya eh na ƙarya kuma na wahamiya shi ba saya ba saya ke sanyi ba yadda shi yawwa ya zo ce ai kaza ka saya yawwa to shi ma ka dora a to kai wannan shi ma musamman ta bangaren internet ai ana yi wannan kusan in ka shiga za ka ga wannan ta karawa wannan ta karawa sai kuma duk ƙarya duk ƙarya ne ni ban yi jiki da abubuwan dan abubuwan su mayin da shi crypto na ba na san dai suna yi ko yawwa to na san dai na san na kaji suna faɗa na ka ji in suna suna hira nake so tuna sai na manta in suna hira suna suna faɗa to drop shipping fa ya suke yin shi drop shipping eh shi drop shipping a asama ba ya kai to drop shipping a shi ya kayaki ya suke yin shi shi dama yawanci kamfanin ne idan aka yi ta mata a kwanta kun tafi amma na san shi Eh.
wallahi na mata eh kamar shi ma akwai wani manipulation da suke Eh, da akwai.
suna yi Kamar ko za ka duba mana kuɗi ne idan ba su da kyau ne ko ne ka da manta bari
ina jin kamar ina fahimta zai misali akwai ma- akwai manoma sun riga sun yi noma ko kuma masu yin wasu abubuwa haja kana- haja kanana korafa a kanana sai ya musu magana misali inda i ne ce ko ta fuska- eh, ta intanet zai musu magana su yi ciniki ya sai kafin su zo su kuma inda za su zo su saya din su ma kaga shi ma aika- shi ma wani aita laftar kuban ne sai ya rebranded eh sai ya rebranding din Rebranding.
yawa eh amma shi ne ya Eh, manta to kaga shi ma- Eh, kaga shi ma wannan ai kuma alhari suna hanya zuwa kasuwa ne suna hanya zuwa kasuwa shi ya saya dan kas kar ya zama- a zama garin ba a samu wasu da hanyar shi daya ga wannan abubuwa dai wallahi da yawa yake Allah ya kyauta shi ma kaga to wannan drop shipping din kaga akwai akwai matsala tare da shi ya ma na gani akwai da mutum zai shi ne legal way ko Eh, akwai yadda dai a- in misali ka saya kuma ba tare da ka zama kana ka kai manipulating market forces ba wannan ba laifi yau ai kamar hodin ne ihtikar da ake magana shi ihtikarin da fashari ake magana fa shine ko wanda zaka zo ka samu wani waya house ɗinka ko wani waye waya house na shigo yau ya hau ka je ka sa ka kulle ya zama a zo a ce to yanzu nawa yake mutane ana samun shi a kasuwa ba a samu yanzu ya kai nawa a to wasu wasu shaɗan ya shahu ya yan shaɗan laga
ko kuma ka ɗauki da masu mai duk sun suka fi wannan magali masu gidan mai haka suke yi to kaga wannan su ne duk haramu amma wai dan abin da manomi zai yi yanzu misali ya taskace tumatir ɗin shi sai yanzu duk lokacin da ake nema sai ya fito muku da shi ai taimako kuma yi yanzu da babu to mutum ne na mutum ne da yaki ne ai in baya ba tumatir kaga hankali zai tashi to wani duk manoma da ba a haka suke baya cin ihtigar wanda yake wanda yake an an hana wata ajiye lokacin da lokacin da ake bukata ka zo ka fito da shi ka taimaka saboda haka wannan dai an talakkar kuban da kuma annabish da bai'u hadir libadin wannan duk suna da kuma ah, wato bai'ul musarra duka ah, suna da wato asuwar alhaditha wanda ya kamata in mutum ya karanta amfanin kanta waɗannan kenan in mutum ka karanta ta kuma sai ka dabbakawa ka ga a wannan zamanin umumi yake mu muke yi wanda ke da alaka da wannan sai haka sai yayin da aka zo karantarwa kuma sai a sai a hana mutane wannan mazalla yake cewa duk abin da aka mishi ha'inci ya saya ta intanet misali aka cuce shi ashe ba yadda aka faɗa ba haka abin yake ba ko kuma an nuna mishi abin mai kyau ne mota mai kyau ce an kilomita da waye an nuna ba ta yi wani ba ta yi wani ba da tsohuwa ce ba ba ta jiki ba sai da je sai ga alamar ta yi jiki sai maza Allah ce fa huwa bi khairin nabaraini ba'da an yahluha in radiyaha amsakaha wa in sakhibaha raddaha wa sa'a min tam wa fi lafdhi wa huwa bil khiyari thalathan aka bashi kwana uku kwana uku kwana uku yana da dama shi ma shi ya zo ya dawo in kuma bayan kwana uku bai zo ya dawo ba to haka man ya asukutu riban kamar ya yadda kenan sai ya haƙura kuma sai ji kora gaba saboda ya hadisa abdullahi dan uba so duk dai haramun ne mutum ya je ya saye wasu haja ta kasuwa ya je ya saye su kafin su iso kasuwa kuma suna hanyar zuwa kasuwa in haka nan ne salin alin ya je kawai haka nan kawai ya je cinikinsa ya zo ya kawo wato kaga wannan shi kenan amma mutum baya zama kuma jama'a zama bayan shi a kasuwa gaskiya wannan haramun eh na ramta shi amma kun gane dropshipping da da injiniya ya magana ko dropshipping kun gane ta intanet ne kamar manoma sun yi gama nomansu kun ji cewa za su zo su kawo hatsin kasuwa ma ko kuma lati kaza dama su sai rawa suke yi kai shikenan sai ka bi ka je ka ji labarin su waye noman wa'ancin suka kyau to a hanyar su na zuwa karon sai ka sai kai ka sai in ka sai kuma kai kuma sai kai sai kai da branded din shi an fahimta ko tsara an tarakta da kuma ne tun ai suna hanyar zuwa kasuwa ne eh da zan tashi babu jubin ninki yaje da hukumin lalata ko وما يقوله من دعي الى ذلك وامر بالمعروف او نهي عن منكر babu zai magana akan wajabcin mutum ya jayo zuwa ga hukuncin ubangiji ya mika ma hukuncin ubangiji wuya kuma wa ma yaqulu da abin da zai faɗa riyadu salihin kenan man du'iya ila zalika wanda aka kira shi zuwa ga hukuncin ubangiji wa amira bil ma'ruf aka umarci shi da umarni ya kyawa aw nuhiya an munkarin kuma ko kuma aka hane shi daga mummuna me zai yi zai yi faɗa ne ya ce shi ba zai ba ko kuwa a zai da'a ne sai mu karanta ayoyin sai mu bashi ko ai da ayoyi ne ba wa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce fala wa rabbika la rabbi da ubangijinka la yu'minu ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma tajara bainahum sai sun sanya ka kai ne mai alƙalanci a cikin abin da ya gudana tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita sannan kuma ba za su ji wani kaikayi a zuciyarsu ba gami da hukuncin da kai kai musu wa yusallimu taslima sallama maka sallamawa wannan shi ne zaka musun imani kaga shi dai yayin da aka ce mutum magana ya faɗa to za ta aka mishi da kamata ya yi husuma ko kuma ina ma kana qaulul mu'minai kadai lallai haƙiƙa maganar mu'minai idan du'u ila Allah wa rasuli idan aka kira su da Allah da manzansa da ya hukuma bainahum domin su yi hukunci tsakanin su kaga shi wannan al-huquq ne al-mushtaraka kenan kamar da muka faɗa dan Lahadi inda aka ce al-hukmu ne nan hukunci ba da ma hukuncin Allah ta hanyar annabi ake sanin su shi da aka ce liya kuma bai nahu ana kana iya danganta kace hukuncin Allah da manzansa kana nufin hukuncin manzon Allah din wannan al-huquq ne al-musharaka yahkuma bainahu an yaqulu sami'na wa ata'na su ce mun ji mun yi da'a wa ulai kan wal muflihun duk wanda suke da irin wannan dabi'a to sune wanda suke mara bauta wa fihi min ahadith hadith abi hurairah al-madhkur fi awwal al-bab qablahu yace in ko mutum na son hadisai to akwai hadisin abu hurairah wanda aka faɗa a babin da ya gabata farkon babin da ya gabata wanne ne farkon wanne ne farkon hadisin hadisin abu hurairah shine da'uni ma tarakuhum wannan idza فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم شيء حديث أبو هريرة سوى أبو هريرة الله صلى الله عليه وسلم سوى ذاته عن أبي عن أبي هريرة inda hadisin ciniki ya cinye mana ya cinye mana karatu sai jami'ul ulumi wal hikam ko jami'ar ulumi wal hikam na ibn rajab al-hanbali ibn rajab al-hanbali yana ta yi mana bayani cewa magabata suna amfani da niyya wajen su bambanta tsakanin ibada da ibada kuma suna amfani da niyya wajen su yi maka bayanin wa suka nufata da aikin nasu wa suka nufata da aikin nasu wato Allah kenan to shi zai na kawo mana misalai akan yadda suke amfani da niyya wajen wajen suna nufin wato ikhlasi ikhlasi wa an sufyan al-thawri yake cewa daga sufyan al-thawri qala yace ma alatu shay'an ban yi fama da wani abu ba ashadda alayya min niyyati akan wato mafi tsani da ne fama mafi irin wato yanda ne fama da niyyata da yana ta takallabu alayya saboda niyyar ta tana yawan jujjuya mun tana yawan mun wato ta ki rike mun saka tana yawan barkwade min ta niyya niyyatawa su yana sauri ke faɗa wannan magana wannan baya nuna cewa yau ji ikhlasi gobe jiriya yana dai magana cewa wataƙila su yana sauri an saki mutumin kirki ne da kuma manyan masu wato bayan Allah wannan gayan abin da za mu fahimta daga aikinsa shine wato halarto da niyyar shi kansa ya zama duk abin da zai yi halarto da ikhlasi din wani lokaci ya karrakana to shi ne yake cewa bai fama da komai ba ka irin fama da yadda niyyarsa ko kuma wani lokaci su biya da sauri da mutum ne wanda ke faɗan mausu'a na wato yalwar hadda yana da faɗan hadda ko a cikin su ma ya shiga to shi ya zama ya fitar da su a cikin su to duk wanda ubangiji ya mishi baiwa irin wannan a to zaka ga wani lokaci idan ya faɗi abu ya ga sauran mutane sun sallama ba sai dan ji girma kuma to kila wannan da yake cewa na ta fama ina ta dakushe kaina da wannan abubuwa da kuma mutum ne wanda yake gaskiya an yaba masa kwarai daga sai wajen wannan babu su biya da sauri to kaga da ya amfani da niyya wajen mai wajen ikhlasi wajen ikhlasi to an yusuf ibn asbab da an kuma rawaito daga yusuf ibn asbab daga cikin manyan bayan Allah ne su shi wannan takhalisun niyya min fasadi ashadu ala al-amilina wato mutum ya tsayar da niyya daga bacin daga abin da zai bata mashi niyyar daga baya ya fi tsaye ga masu aiki min tsawon ijtihad akan akan wato ijtihad wato kokari tsawon kokari mutum kai ta yin Allah kai ta yin kaza wannan ba shi yafi wahala wajen masu masu kirki ba abin da yafi wahala shine niyya dan su da ba ka sadaka sa iya baka wannan amma su a wajen su niyya ka zama su niyyar an yi ta ne dan dan Allah wannan shi ya ba su ba su shi ya ba su wahala domin suna cikin aikin kirkin wani zai yana musu bambadanci yana musu fadanci daga baya kuma su ji wani abu ya shigo zuciyarsu ke bata musu aikin daga baya to wanda ya fi tsanani a wajen su wa qila li nafi' ibn habib an ce wa nafi' ibn habib ala tashhadu janaza ba za ka zo mu tafi wajen jana'iza ba qala sai ce kamata to tsaya nan dai hatta alwi sai ya ce niyyar ya zo tukuna da ya zo ce zo wajen jana'iza sai ce to tsaya tukuna sai da ya halarto abin aliyar ta tukuna ya ce da ya ubangiji zan je niyya ya ubangiji ka karɓa mana ala fa zakara hunayya sai a tsayawan tunani na wadan jumlar lokaci sun makala ta ce in bi to tafi mu je yanzu wa an mutarrif ibn abdullahi ibn abdullah daga mutarrif ibn abdullah shi mutarrif ibn abdullahi ibn shikhir qala yace salahul qalbi salahul amal gyaruwan zuciya yana tare da gyaruwar aiki wa salahul amal bi salahin niyya gyaruwar zuciya yana tare da gyaruwar aiki ne wa salahul amal bi salahin niyya shi kuma gyaruwar aiki yana tare da gyaruwar niyya ne idan niyya bata gyaru ba to aikin ka ba zai gyaru ba in aikin ka bai gyaru ba to kuma zuciya ba ta gyaru ba to da kawai abubuwan tare suke tafiya su uku shi yasa ba ya dama mutum yana aikin banza a kashi kallon kana mushi wa'azi ya zo da ta takawa hahuna ya takawa hahuna kuma ba ga hahuna a aikin gaba ai idan ai idan gabbai sun gyaru to yana nuna kuma zuciya ta gyaru idan zuciya ta gyaru kuma yana kuma niyya ta gyaru ana shi abin shi mutarif ana yake nuna mana wa an ba'du salaf an arwato daga wasu daga cikin magabata sun faɗa cewa man sarrahu bi an yi bi an yakmula lahu amalu duk wanda yake zai da yake da masa duk wanda ya da masa aikin sa ya zama ya kammala fal yuhsin ya tawfiq ta niyyarsa inna allaha azza wa jalla ya'jiru al-'abda saboda ubangiji mai gima da ɗauka yana ba bawa lada idan hasanat niyyatuhu idan niyyarsa ta kyautatu hatta bil luqma har loman da yake cin abinci kaga dai loma mutum nan ba ko shi ne zaka halarta cewa ibada kake da cin loman ba amma har loman da kake ci yayin da ka samu ka gode ma Allah kace ya ubangiji ina maka godiya akan wannan ni'ima ta ka sai baka lada abin da kake ci kaga amfanin ka amma sai baka lada ما لا يتي وعن ابن مبارك حديثي أروة لك عبد الله بن مبارك قال يتي رب عمل صغير نوى نوى أيكي كأن تعظمه النية وانا النية كم بما مكشي لك بايا ورب عمل كبير نوى نوى أيكي ميا كما تصغيره النية وانا كما نية كي زمان تميرش أن كان هو ده ممولا نية ده متن وقال ابن عدلان ابن عدلان ده كتين من يم ما لم يتي la yasluhu al-amalu illa bi thalathin aiki baya inganta sai da abu guda uku na farko at-taqwa lillah taqwa ga Allah wa niyya da niyya wa niyyat hasan da kyakkyawan niyya wal isaba da kuma tilati da sunna kaga taqwa ka kiyaye wato sa'a ma Allah ka kiyaye fushin Allah lokacin da kake rayuwarka sai taqwa sai kuma niyyatul hasana niyya da dan Allah ka yi aikin sai kuma al-isaba kalma ka dace da sunnan manzo Allah wannan shi ne aikin ba zai inganta ba sai wani abubuwan guda uku yake faɗi ana iya samun mutum ya zama da ikhlasi amma bai takawa yana zake ma abubuwa wanda suke akwai fushin ubangiji ana iya zama yana da kiyaye fushin ubangiji yana da niyya ke jawo amma ba bai da isa ba bai da bai da ni bai da dacewa da sunna to shine yake cewa dole a samu wadannan abubuwa guda uku takawa da niyya suna haɗewa suna haɗewa waje guda isaba kuma shine isaba ta sunna الفضيل بن عياض وقال الفضيل بن عياض فضيل بن عياض يجي إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك ومجدي أبن ده يفسو أودنك شيني نيانك لنفنك أعيتنك لا لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منك التقوى ولا النية الإرادة أبن أبنجدي يفسو كذا وعن mu karasa nan inda ya abin nan wato wa'an yusuf ibn asbab daga yusuf ibn asbab shi ne wancan babban malami kuma zahid ya ce itarullah itarullah azza itarullah azza wa jalla afdal la afdal min al-qatl fi sabilillah wato kalma kana fifita Allah ta'ala kana halatta da niyyanka ya fi akan mutum ya je a ce za a kan shi saboda Allah hiya itarullahi azza wa jalla ka fifita Allah ya zama shi kan da fata da aikin ka la afdal min al-qatl fi sabilillah ya fa aka mutum aje akan shi saboda a canja hali saboda tsawa kalmar Allah ta'ala niyyan ka din wannan niyya din ya fi kharaja zalika kullahu ibnu abi dunya fi kitab al-ikhlas wa niyya ibnu abi dunya shine ya fada duk wani abu da maka wannan a cikin littafin sa al-ikhlas wa niyya babban littafi ne haka majalici yake kawowa da isnadin sa in ka je ka duba za ka same wannan da isnadin sa zuwa ga wanda mali ya ya danganta musu magana itarun lahi azza wa jalla ya zama ka fifita abin da ke wajen ubangiji da ikhlasinka la afdalu haƙiƙa ya falala min alqatl fi sabilillah akan ma a kashe mutum akan mutum yaje ya kashe saboda kalma saboda saboda jihadi saboda kalmar Allah ta'ala to sai mu tashi warwaya fihi bi isnad munqati' wannan dai dai fara sharhi na bulawal bin yati to ina zamu wanne zamu yi wanne ne ma ne a gaba eh to kotul fikr don kotul fikr mun kusa gabawa to kotul fikr na na na ibnu hajar al-asqalani
malam tafiyar kauri a ce tsarin imam malik tsarin shi ne
amma ya koyi da shi ne a bisa da juyin tsariku ne sai dai ma shi a sauri ya taɓa ruwa daga malikin amma dai tsariku ne da shi da su shu'uba da su malikin na zamanin kamar malik ya bashi ko shekara ɗaya ne amma shu'uba abu hanifa ɗin girme su al'azari ma girme su malam ce kuma ruwatu kun ga wajen sai marwaita kuma ina tafaqat asma'uhum idan sunayen marwaita suka yi ittifaqi da zama sunan su daya wa asma'u aba'ihim da kuma sunayen iyayensu fasa'idan har zuwa abin da ya gaba da iyayensu ba واختلفت اشخاصهم amma kuma sai suka bambanta kawai takwarorin juna ne suna da suna sunan mahaifi da sunan mahaifi to a wajen malaman hadisi fa huwa al-muttafiq wal muftariq shine muttafiq wanda ya dace da suna kuma wal muftariq da kuma wanda suka dace a jikkunan su المتفق اسما والمفترق شخصا an fahimci bambancin sai ittifaq shine ittifaqo su ismin rawi wasu na abi sunan ba sunan rawin ya dace sannan kuma sunan babansa ya dace muhammad bin ubayd muhammad bin ubayd amma shi wancan daban ana iya samun wannan abin da ta ake kawo wannan saboda kayan tsammanin mutane mutane biyu su zama iri daya musamman kuma suna ɗabaga suna ɗabaga daya inda ba ta nuka su gane sauri da shi ne malamin anas ai ta baka su daya da makadda dukan sunan su sufyan kuma kuma baban su sa'id misali duka da shi da malik kaga zai zai kai tsammanin ɗaya na hukuma ɗaya na madina amma kuma sai ka tsammanin mutum ɗaya ne to amfanin da ya sa malamai suka wallafa da takafai kenan a cikin ilimin hadisi suke da abin da suke kira al-muttafiq da al-muftariq wani lokaci kuma ana samu kaza har a wajen kula wajen alkunya ya zama an samu ittifaqi da alkunya akwai abu imran aljauni har ma nisba ma wani lokaci abu imran aljauni nisba ce ɗaya zuwa ga musa ibn sa'ad ɗaya zuwa ga abdulmalik ibn ibn habib kaga an dace wajen alkuna da ana iya kuma dacewa kuma a wajen a wajen sunaye wa idai tafaqat al asma khaffan idan kuma sunayen suka yi daidai da suka yi daidai wajen rubutu wa talafat nutqan amma wajen furtawa suka fita bamban kun san da da ba wasali da ake da shi ba ba dugo ba wasali da saboda haka da abid da umay da rubutu da ake rubuta musu to idan sun zama wajen rubutu sun yi daidai amma wajen furuci sun sun sun sha bamban to fa huwa al-muqtalifu wal muqtalif muqtalif khattan والمختلف نطقا شيء كما وانت متفق اسما والمفترق شخصا kun ga batu shi wancan mutafi da muftarik shi kuma wannan mu'talif da mukhtalif shi ma daga nan wani babi ne daban a ilimin hadisi kaman abid da ubayd kaman amira da umaira kaga dai suna wurin rubutawa ɗaya ne amma ya sha bambam kaman yazid da yazid misali kamar haram da hiram akwai haram akwai hiram wannan duka sunaye ne akwai irin makula shi ne ya kokari kwarai daga sai wajen wannan ina da littafi da ya samu shi suna rafu lirtiya ibn makula sunan sunan shi kenan littafin ta kusan shi ne umda a wannan babu amma su mutafi da muftarik la ga su malam khabib yana da littafi da yayi akan wannan kamar habban da hayyan kaga habban da hayyan in rubuta iri ɗaya ne a da inda ba dugo a da ba dugo to kaga wannan mu'talif ne habban kuma mu'talif ne amma nutqan kaman a wannan abbas da ayyash shi ma kaga wajen rubutu a farko al'amari ai ɗaya ne sai yanzu ne ake bambantawa amma farkon rubutu a ainun ne sai a ɗan mishi da ja haka sai alif baki sai sai kuma wannan mai kai uku daga baya da ake mishi ake mishi wani wani ruwa a sama shi ne ruwa din ai daga baya ake wani da can ba a yi satin baya me muke karantawa ne na manta me muke karantawa oke jiya ne kuwa da muka yi qur'ani da me kawata mu qur'ani ran asabar ranar ranar litini da muke karantawa da nake zuwa ina saurare sai na ga akwai wata ruwaya da annabi ya kawo mana tace a cikin isnadin akwai akwai ziyad ibn fa'il to kaga ni ma na fada cikin mu cikin cikin kuskuren kenan wani abin da ake guje mana ana amma zabban ne zabban ibn fa'il sai nace zayyat kaga ai wannan shi ne mu'talif khaffat wa mu'talif nutqan sai na kira shi da zabban amma asalin sa zayyat na kira shi zayyat amma asalin shi zabban ne ibn fa'il daga cikin marwaita sai ce wa in tafaqat al asma amma idan sunayen iri ɗaya ne واختلفت الآباء أما إياه سكر بندبا أو بالعكس كوكما سونا كوكما واتو أكسي سونا دبندبا أما إياه إياه واتو إيري آية هو المتشابه تو وانا با مختلف ده مختلف بني وانا متشابه وانا أنا كده شيء المتشابه وكذا إذا وقع أن قال أي مثال سفيان بن عيينة سفيان ابن ابن ابن ابن ابن سعيد الثوري duk da shi yana ɗan gaba da shi kaɗan amma kuma sun yi tarayya da malamai da yawa shi su kyan bin yana haka su fiyan sunaye ya bambanta amma ba ya bambanta to shi inda aka samun iskalin shine idan aka cire sunan uban uba ka gani na wasu fiyan kenan to shi yadda ake ganewa shine sai ka je ka ga wani suwaye abin da ɗinsa suwaye almajiransa to an fi ganewa haka in kuma duka duka yayi waya daga waje guda biyu sai a ga to waye wane waye waye fi lazimta in ka ga Hammad ibn Zaid da Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama da Hammad ibn Zaid duk suna riwaya daga Ayyuba Sakhtiyani suna riwaya kuma daga malamai da yawa a Kufa sai dai Hammad ibn Salama ya dan girme ma Hammad ibn Zaid kuma kamar yadda Sufyan al-Thawri da Sufyan ibn Uyayna suna da malamai da yawa amma kuma Sufyan al-Thawri ya dan girme mishi to kuma ana samun kaza wanda yake riwaya daga wajensu yanzu kaga akwai kamar Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki yana riwaya daga Hammad ibn Zaid yana riwaya daga Hammad ibn Salama amma ya riwaya daga Hammad ibn Salama saboda haka in ka ce haddathana Ham na'am sai mu sai suna ko ce ko na zo da ko a ce shi ka mun fara karanta mulahazatu haula kitab abi rayya ko nan za shi sai kamar zai magana dai akan littafin abu rayya din mulahazat wasu abu wasu ababan lura haula kitab abi rayya akan shi littafin abu rayya wanda ya littafi wanda yake cewa wai zai yi wasu bayanai akan hadisin hadisan manzo Allah zai yi wasu fashin baki وهنا وهنا أزيد أنه لا بد لي من إثبات الملاحظات إيش أنا نيني كي غنين باب باب مكوا سينا فدي وسو سينا فدي وسو نتبتر ده وسو يا ملاحظو بي ده نكي دسو وسو أبا بلوا ده نكي دسو الآتية محظوظة حول كتاب أبي ريا بن بلتاف أبو ريا لا تخفى مكانة السنة النبوية الحديث الحديث في التشريع الإسلامي وأثرها في الفقه الإسلامي yace ba abu ne wato matsayi na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shari'a manzon Allah da kuma tasirin da a fikihun musulunci ba abu ne wanda zai boyu ba ga duk wani wanda yake ya san musulunci mabu asr nabi tun zamanin manzon Allah wa sahaba da kuma zamanin sahabbai hatta usura imatul ijtihad har zuwa zamanin malamai masu ijtihadi malaman fikihu واستقرار المذاهب الاجتهادية زي kuma lokacin da aka tabbatar da mazhabobin nan na ijtihadi na fiqh guda hudu mimma da al fiqh al islami farwata ta shari'iyya wanda wannan ya sanya fiqhun musulunci wannan sunna din nan tare da qur'ani su suka sanya musulunci ya zama fiqhun musulunci ya zama farwa ta shari'iyya ya zama wato wani wawagegen arziki farwa shine arziki mai yawa da ake zuwa ana kamfato shari'a musulunci daga daga gare shi la matila da hasittar wata ta shari'iyya wanda babu wani wato irin wannan irin arzikin da babu irinsa a cikin duk inda ake zuwa ana zakulo ana wato kwakulo a dokoki kowace kowace doka da ake zuwa ai kowace doka tana da matsatsuwanta to mu addinin musulunci ita sunna ta zama wato ita ita uwa ba da bama wacce take babu kamanta ladal umami jami'a fil madi wal hadir a dukkan tarihi al'ummai da ake da shi a baya da kuma a yanzu wa man yattali'u an alqur'ani was sunna duk wanda ya tsinka ya zuwa alqur'ani da sunna yaji zai samu anna lis sunna al athar al akbar cewa sunna tana da tasiri mai girma fi tisa'i da'irat at tashri'i wajen yalwan farfadiyan wato shari'a al islami na musulunci wa azamati da kuma girman sa wa khuludi da kuma tabbatan sa har yanzu za ga yana nan kuma gobe ma yana nan mimma la yankiru kullu alim bil fiqhi wa madhahibihi ta yanda ba wanda zai iya inkari ya musunta duk wani wanda ya san ilimin fikihu ko ya san mazhabin ilimin fikihu to nan dawo baya kadan ko yace hada tashri'ul azim wannan dokoki da musulunci ya zo da su masu girma allazi bahara wanda ya burge alzara ulama alqanuni wal fiqh gan wato gani da bincike bincike na malamai wanda suka san dokoki da kuma fikihu fi jami'an hayil alam a dukkan fadin duniya zaka samu shari'o'in musulunci ya burge su ya kuma wato ka gaje da su yayin da suke bincike wa sai yazid ijabuhum to kuma ma dai ijabuhum bihi burgewansu da shi wannan shari'a musulunci zai ƙara zai ƙara fadi hina tila'ihim alaihi kullahu mubassatan a lokacin da suka ƙara wato tsinkaye ga wannan shari'a din da fadin sa mubassatan shi da fadin sa ma'ruban kuma wato a halin kasancewan shi shari'a musuluncin wato an bujirar da shi bi uslubin da wani salo ya'lafu abna'u hadal jili wanda 'yan wannan zamanin suka saba da shi wato a sanya a rina fikihun da wani rini da irin wannan da irin da wato ma'abuta wannan zamanin za su saba da shi to wannan wani abu ne da zai kara zai kara saka wato sha'anin musulunci ya kara birke ka wa mawsu'atul fiqh al-islami fi kullati shari'a bi jami'ati dimashq da'imatun ala taqiq hadha al-qar ita kuma mawsu'a ta wato fikihun musulunci masu'a da aka ce masu'a shine duk wani waje wanda ya tara ya tara abubuwa da yawa liman zai kawo mana tashwishi ko a masu'atul fiqh al-islami fi a kulliyati shari'a a jami'atu dimashq da'ibatun tahimmatu ala tahqiqi hadha al-gharb akan wajen ta tabbatar da wannan manufa din na wajen wato a ƙara sauƙaƙa ilimin fiqhu ilimin shari'a musulunci a bujirar da shi a yi mushi wani salo da salo na zamani ka an bamce maganar? an bamce maganar wannan abrakin ne ya kawo ka fahimta? eh? ka barka gani ba ya ce wasa ya zidu ijabuhun bi hina tilawun alaihim kulluhum basatan ma'arudan bi usulubin ya alafa abu na wa hadal jil ba ya ce birgewansu birgewa da za su samu zai ƙara faɗi lokacin da suka ƙara tsinkayen tanajin musulunci na dokokinsa a cikin halin shi an sauƙaƙe shi an kuma bijirar da shi da yare da rinin da 'yan wannan zamanin za su gane shi to sai a cin bracket ya ce to wannan kuma muhimmin na cewa a ƙara rina shari'a musulunci a sauƙaƙe shi da yare na 'yan zamani dama can aiki ne da kulletin shari'a a jami'ar dimash suke suka dauke gamman yinsa kafin an fahimta ta ce ta huwa ma hamala wa ya hamilu a ada al'islam fil maɗi wal hadir ala muhadamata sunna wata shikiki fi hujjatiha to wannan abinda wato ya sanya mutane duk masu bincike ya gaji da su ya kuma ke burge su to shine ya sanya kuma har yanzu yake sanya makiya musulunci fil madi a can baya wal hadir da kuma a halin yanzu ma ala muhajamati sunna suka kuma suna wato yin diran mikiya ga sunna wata shik fi hujjatiya kuma suka wato tayar da wani abu da zai kawo kokonto a wajen kasancewar sunna a bar hujja da ta inganta ai hujja da ita wa sidqi jami'i jami'iha da kuma gaskiyan wanda suka tattaro sunna din warwatiha da kuma gaskiyan marwaitan sunna din min alamin sahaba daga cikin malaman sahabbai wa tabi'in da tabi'ai faman ba'dahu da suka zo bayan su wa ala hadha al-gharad akan wannan manufar ce na zo da wani abu da zai sa ana kokantar sunna iltaqa a'da'ul islam makiya musulunci suka gamu min zanadi min zanadi qatl furus tun daga zindikai na farisawa wa ghairihim da wasun su ma fi usul hadat al-islamiyya al-zahira tun a zamanin da musulunci ke ke ganiyarsa ma a da'i da islam suka halitta da makiya musulunci a yamma na yanzu min al-mushtashriqina na wanda suke yanci ranar addini ne su wa man lafallafahum da kuma wanda ya bi tafarki irin tafarkin su lafallafahum shine wanda ya shiga cikin jama'a irin ayarin su fil hadat al-gharbiyya al-hadira wanda suke da wayewan kai na boko na wato arna yan kudin yan yammacin duniya kaga ga ka mutane guda uku ya gaya maka akwai wanda tun a zamanin musulunci dama suke zuwa da musulunci da tarnaki ya kuma gaya maka akwai yanci ranar addini da suka zo su suna so suka bata addinin sannan kuma a cikin musulmai akwai wanda shi kuma so yake ya shiga cikin ayarin waɗannan mutane saboda ya sami tsakafa tsakafan ɗan boko yawwa yace innaha silsilatun mutatabi'a wato wannan wani abu ne yake ci gaba sadajan abu ne da yake ci gaba min al-juhudi na kokari da su waɗannan mutane ke yi lamtan qad'i wanda bata yanke ba wannan kokarin mundu 14 qurun a karnan tun wato karni 14 da suka gabata wa satadallu qa'ima kuma za ta ci gaba ma dama lil islami wal haqq a'da mutakar musulunci wato mutakar musulunci da gaskiya suna da makiya yughibuhum wa yughshi absara absarahum dawul dawul islam al-bahir wanda wato musulunci mutakar dai musulunci zai cigaba da zama yana da wasu makiya wanda dawul islami al-bahir hasken musulunci mai haske mai haskakawa yughibuhum zai cigaba zai cigaba da wato fusata su wa yughshi absarahum kuma zai cigaba da wato dusashe gannan su to mutakar akwai waɗannan to waɗannan wannan wato kokari zai cigaba fayandafi'una sai su dinga tunkuduwa bi asabiyatin amiya da wato wani bangaranci makawon makawon bangaranci hamqa kuma na wanda wanda yake akwai wuta a ciki litahdimi kulli ma yatasilu bihi min qur'ani wa sunna wa ijtihad kokarin su da suke yi wajen su su rushe duk wani abin da yake da alaka da qur'ani da sunna da wani kokari da malaman fiqh suka zo da shi shine ijtihad wal tashwihi kulli man hamala liwa'ahu da kuma lalata wato lalata mutuncin duk wani wanda ya dauki gabarin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunnan musulunci duk wanda ya dauki gabarin musulunci ma baki da koyarwar shi min rasulullahi daga shi kanshi shi kanshi manzon Allah wa sahabaji da kuma sahabbansa ila hamalati har zuwa wanda suka yi dakon sunnan manzon Allah din min a'lamin sunna daga cikin malaman sunna wa tashri'i da kuma malaman shari'a wali ifsadil haqa'iqil muttasila bihi da kuma dan su bata wasu wasu daga cikin tabbatattun abubuwa da suke da alaka da shari'ar manzon Allah da kuma manzon Allah din shi kansa da kuma shari'arsa min hadara na hadara wayewan kai da aka samu wa tarihin da tarihi a shiga cikin tarihi sai a bata tarihin a ce wani ayi yana bada hadisi ne yana sai ci tuwo kaga bata tarihi kenan wa nahnu mu ba ma kokonto in jimala la nashku fi anna hadhihi al-ma'arik al-muttasila bayna al-islam wa khasumihi ma ma kokonton cewa wannan dagar da take gudana tsakanin musulunci da ‘yan husumansa, satantahi ma'arikatul yau min ha, kamar ta hat ma'arikul amsa ila hazimati. Ita wannan dagar za ta tike ne zuwa ga wato faɗinsu, zuwa a ci su da yaƙi, kamar yanda a baya can ma ita ma wannan faɗar haka ta tike da waɗanda suka zo suna faɗa da addini su ma suka faɗi. wa kashfi maqasidihim kuma za a zo a yaye miyagun tunaninsu da suke da shi da miyagun nufinsu alkhabi'a wanda suka koyi alkhabi'a kuma mummuna wa baqa'il islamik wanda kuma musulunci kuma zai ci gaba da wanzuwa ka qaud shamikh kamar wato wani wawa keken dutse ne wanda baya wato jijjiga tartaddu ala sufuhi hirrimalu wanda ko da an jefa wasu wasu wani yashi ko wasu tsakan kwani to kawai zaka gani tsakan kwanin sun fado kasan shi ne na ga babu wani tsohon kwani ko wani daular zai zama akan wato akan saman dutse na musulunci wal asir haka zalika wato duk wasu duk wani wato iska in ta zo tana ta jijjikan ta jijjikanta to daga baya za ta koma can ƙasa ne ta dawo da duk wani dauda zuwa ƙasa amma shi musulunci zai zama yana sama abinsa لأن المعركة لأن المعركة بين الإسلام وخصومه saboda daga tsakanin musulunci da abokan gabansa ma'arakatun bainal haqqi wal hawa daga ce tsakanin gaskiya da ƙarya wa bainal ilmi wal jahl kuma tsakanin ilimi da jahilci wa bainas samaha da kuma tsakanin saukin koyarwa musulunci wal hiqi da kuma wani abu wanda wani ya zo da shi na hikidu wa bainan nuri kuma tsakanin wato haske wa zulma da kuma wato duhu wa min sunnatin lahi daga cikin sunnan ubangiji fil hayati kuma a rayuwa dama an yanta sira fi hadhihi ma'arik a samu wato shi ita gaskiyan ita za ta yi nasara a waɗannan daga din alhaqu an yanta sira alhaqu wal ilmu was sama'atu wan nur ya zama gaskiya da ilimi da sauki da wato haske ya zama su za su yi nasara a wannan dagan da ake ciki da'iman koyaushe wa abada kuma har abada kamar da Allah ta'ala ce bal naqdhu bil haqqi 'ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahiq dama haka muke wato danne da gaskiya sai mu danna ƙarya da shi da gaskiya din fa yadmaghu sai ita gaskiya ta danna ta mako da gaskiya din ta wato fa idha huwa zahiq sai ga ƙaryan zaka zaka zama ta gushe babu ita baki daya sai mu zashi wa min al mu'sif fasara ta shige tana bukatar fasara ita mako sai an yi gaba an yi baya to sai alqur'aniyun shine ka shafa zamu karanta ko mu bashi bari sai sati mai zuwa tunda dai ba mu da alqur'aniyun na Muhammad Sani Umar
mala yace wa bazala sahabatu sahabbai sun yi kokari aksa ma amkanahum iya kokarin su aksa ma amkanahum badluhu iya abin da za su iya yin kokari fi sabil hifaz ala sunna wajen su yi kokari wajen su kiyaye sunna annabawiyya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dabtiha kuma suka yi kiyaye sunna din suka haddace haddace ta wa khidmatiha kuma suka yi hidima ma sunna din wa nashriha fi kulli makan kuma suka yada sunna din a ko ina duk ta'alimi tun daga kama daga tun daga koyarwa da suka yi wa da'awati da kuma da'awa da suka yi wa nushi da kuma nasiha da suka dinga yi suna koyar da ma wasu su wal irshad da kuma fuskantarwa da suka rika yi bal kana min mutlatin salihah bal a cikin su a ciki a ciki akwai wani adadi na adadi na gargaru i'tana wanda suka damu bi kitabatin sunna da ki rubuta sunna ma wata duwini ha da kuma dawwana sunna din taskace sunna din tadwinan khasan taskacewa ke a kebe nafa Allahu bihi al-umma ba'dahum bayan nan su sun yi dan su su amfana amma bayan nan ubangiji sai ya amfanar da abin da suka rubuta din wa sayati dhikruhum insha Allah ta'ala nan gaba kuma ambatan zai zo ya zai zo insha Allah mana yana isharar abinda Jabi dan Abdullahi ya rubuta na aikin haji da manzon Allah da kuma abinda Abdullahi bin Amr bin As ya rubuta na matsalan yana bada hadisi sai shi ya rika rubutawa wanda daga baya kuma Allah ya amfanar da sahabu da wato mutabi'ai da wannan da wannan rubutu da suka yi ثم جاء بعدهم أئمة sai wasu daga cikin malam wasu wasu malamai suka zo bayan su ijtahadu fi hadha al-masari su ma suka yi kokari a wannan matafiya din wa tahammalu a'ba'an kathira kuma suka suka labci wato suka wato labta ma kansu nauyi ne yawa fi sabili hiyabati hadhihi an-ni'mat al-'azima wajen a tafarkin su na wajen kiyaye wannan ni'ima mai girma wal minna al-jasima da kuma wato minna da ubangiji yayi mana mai yawa wal hikam an-nabawiyya da kuma wato a fi sabi da hadin hikam yana wajen kiyaye kuma wannan wato hikimomi da taskoki na hikimomi na annabta da mazana ya babba su suka koya to sai aka samu wasu mutane kuma su suna kiyaye wannan hikimomi din fa zakaru awqatahum wa abdalahum sai suka horar da lokacin su da jikunan su wa dhahu bil ghali wan nafis suka sadaukar da duk wani abu mai duk wani abu mai tsada da kuma duk wani abu wanda yake ba ba kasafai ake samun shi ba da kai da mata hadhihi sunna wajen sai hidima ga wannan sunna din annabawiya na na annabi akwai wanda gona gonar shi gonar shi gonar shi ta tauzace saboda kiyaye sunna ya daina kula da gonarsa akwai wanda ya daina kasuwanci akwai wanda ya daina ya daina ya daina akwai wanda ya bai yi aure ba wannan ma suka yi auren sai can wani lokaci suka yi auren imamu ahmad sai can wani lokaci sannan ya aure ya bara ma shekara arba'in ma da kai baya sannan ya samu ya aure dan me dan mu kiyaye sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Abdullahi al-Bukhari ko aran ma bai ba su Imam Nawawi ko aran ma bai ba su Imam Ibn Taymiyyah ko aran ma bai ba ko duk dan me zan su kiyaye maka shari'a manzo Allah su kiyaye maka sunnan manzo Allah saboda su sun ba da kansu ga sunna sun ba da kansu ga hidima ga addini wal hifadhi ala adam ko kiyaye ta wa kitabata da dan kuma wato rubuce sunna da wa dawdiya da kuma wato haddace sunna da wa dawdiya wa dawda an hiyadiha da kuma wato su kiyaye maka wato wato wato su kiyaye maka kaman fadamanta duk inda yake fadama ce ko dausayin sunna din su kiyaye maka shidanta milladin tabi'ina wannan ya faru tun daga lokacin tabi'ai kuwa ila ya matul huda har zuwa lokacin malamai na shari'a da suka shuɗe a tarihi كمثال الإمام مالك بن أنس كمان مثال مالك بن أنس عند لوكا تنسو مالك بن أنس الأصبعي يارس الإيد سبين تلبعين هجرة والإمام الشافعي الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي يارس الإيد هدو بعين هجرة وأنا أجي كنا شناصر السنة ماشي شي أنا كنا شناصر السنة والإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الجماعة كنا يا رسول الإيد 40 دقيقة إلى تلاميذهم هذا وصوم طالبانسو وتلاميذ تلاميذهم هم طالبان طالبانسو كأمثال الإمام البخاري كمثال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يا ريبيو ده همسون ده شدة باين هجرة والإمام مسلم الإمام مسلم ابن الحجاج ليس أبودي يا رسول ريبيو السنة ده باين هجرة والإمام أبي داود السليمان ابن الأشعث السجستاني يا رسول ريبيو ده سبعين ده أكو باين هجرة والإمام الترمذي محمد ابن عيسى الترمذي يا رسول ريبيو ده سبعين ده باين هجرة والإمام النسائي الإمام النسائي أحمد ابن شعيب أبو أبو أبو عبد الرحمن النسائي يا رسول ريبيو ده أكو باين هجرة والإمام والإمام الدارمي الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يا رسول الله بيد 55 هجرة وغيرهم ده وسوس ما ده يوا كثير من أصحاب المصنفات da yawa nawa nawa daga cikin ma'abuta littattafai da suka wallafa a cikin hadisi wal masanid da kuma wato abinda aka wallafa musulun musulun da aka wallafa aka shi maka isnadi wasu da sunnoni wasu sihahi da asiha asiha shi ne wanda suka shaɗanta maka su inganci kamar su bukari da musulun asunan kuma wanda kuma suka faɗi wasu abubuwa da suke da alaka da da wato kunce-kunce na fikihu da kuma ladubba da meye da meye da sauransu sunonin mazalar baki daya almasali kuma su ne wanda aka gina su akan wato sahabbai misali almusannafat kuma shine wanda aka gina su akan fikihu amma kuma an hada shi har da manganin sahabbai da yawa kamar musannaf na Abdullah Sanani kamar musannaf na Ibn Abi Shayba wannan shine yake magana duk waɗannan mutane sun yi dan su kiyaye mana sunna daga daga daga dozarta saboda haka wani yanzu kawai haka yanzu to yujin mushe da zai ce shi bai san bai san wannan ba ba za a bayar da sunna ba to ga wanda wannan ba za mu za mu saurare shi ba so yake fata mana addini kuma so yake fata mana ya fata mana addini to kuma sai dai ya fata ya fata kanshi game da asaba iko yana fada sai dai ya fata kansa wato addinin musulunci kamar dutse ne dutse wanda yake baya rike dauda idan aka samu dauda to ana samun ruwan sama sai daudan yayi kasa shi kuma shi kuma aka samu iska ba sai sai sai yayi kasa amma shi baya daukan ba zai dauki dauda ba in ma ka dauda kana gamawa za a samu wani wani wanda zai zo shi ko zai zai cire dauda da Allah Allah ya cire ka wannan masu masu wato busar da dauda a cikin addini Allah ya kawo mana fita abin da muka ji Allah ba mu lada abin da muka san Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله